أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد لتقوى إشماوي بسم الله الرحمن الرحيم malam ya ce wa anihkum bin bainakum bima anzalallahu kai hukunci tsakanin su da abin da Allah ya saukar bismillahir rahmanir rahim qala shaykhul imam al alim al allamatu abdul bari al ashmawi ar rufai rahimahullah malami liman al alim masani al allama mai yawan sani abdul bari sunan shi kenan al ashmawi ar rufai rahimahullahu Allah ya ya masa rahama kala ya ce sa'alani bab asdiqai shashin abokanai na sun tambaye ni an amala muqaddamatan in aikata musu wani abin gabatarwa fil fiqh ala mazhab imam malik wato a cikin fiqhun mazhaban imam malik bin anas radiyallahu anhu Allah ya dade shi fa ajabtuhu mala yace sai na amsa musu ila zalika zuwa ga wannan rajiyan ina mai kauna lissawabi saboda lada sai malam ya buɗe babin nan da suna babu na waƙi da ludu'i babin masu warware alola ilam ka sani waffaqaka Allah ta'ala Allah ya datar da kai annahu nawaqib al-wudu'i lalle masu warware alola ala qismain sun kasu kashi biyu ahdasun akwai hadasi wa asbabun da kuma dalilan ahdasin wannan hadasi din fa'ammal a hadasu amma hadasi fa hamsatin guda biyar ne salasatin guda uku min alƙubali suna fita daga gaba wahiyar mazu shi ne mazi walwadi da wadi walbauli da bawali wa'yannan su ne hadasi guda uku wanda suke fita daga gaban mutum wa isnani guda biyu ko minar dubri suna fita daga dubura wa kuma ga'iduwar rihu su ne ga'idi da kuma rihi wa amal asbabu amma wa'yannan sabubba na hadasi na farko fannaumu akwai bacci to shi bacci wa huwa ala arba'ati aksamin ya kasu kashe hudu na farko dawilun saqilun akwai bacci mai tsahi kuma mai nauyi wannan yanqudul wudu'a ya warware alula sannan kasirun saqilun akwai bacci wanda yake takaitacce amma saqilun mai nauyi shi ma yanqudul wudu'a aidan ya warware alula sannan akwai kasirun khafifun akwai bacci wanda ba shi da tsayi khafifun sannan kuma mai sauki wannan layan kubul du'a baya warware alula dawilun akwai bacci mai tsayi khafifun amma mai sauki ba shi da nauyi wannan idan mutum yayi yustahabbu minhu wudu wato alula ya zamanto mustahabbi yayi shi wa min al-asbab yana daga cikin wannan sababba allati tanqudu al-wudu'a wanda suke warware alula zawalil aqli wato gushewar hankali bil jununi ta hanyar hauka sai hankali ya gushe wal igma'i ko kuma suma sai hankali ya gushe wa sukur ko kuma maye sai hankali ya gushe to wannan alula ta warware wa yantaqibul wudu'u bir riddati alula tana warwarewa daga inda mutum yayi ridda wa bishakki haka na alula ta warware bishakki inda mutum yayi kokonto fil hadasi wajen faruwan hadasi wanda muka lissafa a baya wa bi masu zakari haka nan alula ta warware bi masu zakari inda mutum ya shafi azzakarinsa almuttasil yubadin kafi wanda ya sadu da tafin hannu aw yubadin asabi ko kuma tafin yatsunsa aw bi jambayhi ma ko kuma da gefen tafin hannu ko kuma gefen yatsunsa walau bi asbi'i za'idi ko da da cindo ne wato yar yatsan nan da take karuwa a ƙarshen yatsa a ƙarshen ƙaramin yatsa in hassan muddin tana motsi aka tafa zakari da ita to alula ta warware wabin lamsi haka nan alula ta warware inda mutum ya shafi wato mace wawa al'arba ta aksamin shi ma wannan shafan jikin mace wanda ke warware alula ya kasu kashi hudu in na farko in kasa da lazzata wa waje da hafa alaihi lulu'u idan ya yi niyan jin daɗi da wannan shafan jikin mace waje da sannan kuma ya samu jin daɗi ɗin to fa alai rudu alula ta ɗora a kan shi wato wancan alula ta warware sai da ya sake wata wayan ƙasa da ha idan ya yi niyan ya ji daɗi da shafan jikin mace wannan ya ji da ha sai kuma bai samu jin daɗin ba nan ma fa alai rudu wato alula tana nan a kan shi wancan wanda yake da ita ta warware wayan lam yaksidil lazzata idan bai yi niyan ya ji daɗi ba da shafan jikin mace walam ya ji da sannan kuma bai samu jin daɗin ba falahu buwa alaihi wannan babu alola a kan shi wato alolan shi tana nan wala yantaqim rubu'a alola bata warware ba bi masu dubri inda mutum ya shafi duburan shi wala al'unsayin ko kuma marainan shi wannan alola ba su warware ba wala bi masu farjil sagirat hakan nan inda mutum ya shafi farjin karamar yarinya nan ma alola bai warware ba wala bi qai'in hakan nan alola bai warware ba ta dalilin yin amai wala bi akli lahmi jizurin hakan nan alola bai warware ba ta dalilin cin naman tsohon raƙumi wala hijamatin alola bai warware ba bi hijamatin kenan wato ta inda ake wa mutum ƙaho aka fitar da jini to wannan alola bai warware ba wala fazdin hakan nan shashawa shi ma alola bai warware ba shine balli balli ko kuma tsage tsage wanda ake yi wa mutum haka domin jinya to nan ma alola bai warware ba wala diqaqahatin fi salati hakan nan alola bai warware ba in mutum ya kece da dariya a cikin sallah sai dai sallah ta baci amma alola tana nan wala bi masu imra'atin farja hakan nan lokacin da mace ta shafi farjinta nan ma allola bai warware ba wakila wani zance yace in altafat alaiha in ta sanya yatsanta a cikin farjin to alfa alaiha alwudu allola ya warware wallahu alam Allah shine masani wannan babi ya kare babu aqsamil miyahi wannan babi zai yi mana bayani kan rabe-raben ruwa allati yajuzu min halwudu wanda allola ya zamto wajibi da shi ilam ka sani waffaqaka Allah ta'ala Allah ya datar da kai annal ma alallai ruwa ala qismain surabu kashi biyu makhludin akwai ruwa wanda ya cudanya da wani abu wa gairu makhludin akwai ruwa kuma wanda bai cudanya ba malam yace fa amma gairul makhludi amma ruwan da bai cudanya da komai ba fa huwa dahurin wannan mai tsarki ne wanne ne wannan ruwan malam yace wa huwal ma'u shine wannan ruwa almutlaq wanda yake sake ruwa sunan shi ruwa wanda ba jan jingina shi da komai ba ya juzu ya halatta minhu daga wannan ruwa alwudu wa alula sawa'un daidai ne nazala wannan ruwa ya sauka minas sama'i daga sama ne aw na ba akwai kuma ya bulbulo ne minal arbi daga ƙasa wa ammal makhluda amma ruwan da ya riga ya jirkita idza tagayyara idan ya jirkita ahad awsafi salasa ɗaya daga cikin siffofinsa guda uku wato launihi launinsa aw ɗanihi ko ɗanɗanan shi aurihi ko kuma ƙanshinsa ko warinsa, he ya jirkita bishai'in da wani abu, to idan an samu wannan ruwa wanda ya jirkita da har launinsa, ɗanɗanansa ko kuma ƙanshinsa ko warinsa ya zama daban, to shi ma wannan fahu alaƙis maini ya rabu kashi biyu. taratan wani lokaci yakan jirkitu bi najasin da najasa, fai daga yari sai ya jirkita bihi da shi to fal ma'u najisun ruwa wanda ya jirkita da najasa la yasihu min wudu'u alola bai halatta da shi ba wato alola ba za ta inganta da wannan ruwa ba wai lam yatagayyar bihi koda bai jirkita da wannan najasan ba fa in kana al ma'u qalilun idan ruwan ya kasance kadan ne wan najasatu qalilatan hakan nan najasan ita ma kadan to a wannan lokaci kuriha makaruhi ne alubu waye alula minhu da wannan ruwan alal mashhuri a bisa magana wanda take mashhuriya wataratan wani lokaci kuma shi ruwa yana jirkita bi dahirin da abu mai tsarki fa ya tagayyar sai ya canza kamanninsa fa in kana tahirun idan wannan abu mai tsarki da ruwa ya jirkita da shi mimma yumkin ihtirazu minhu yana daga cikin abubuwan da ake iya kiyaye ruwan ba sai sun haɗu ala tilas ba kalma'il mahludi kamar ruwan da ya jirkita bizza'afaran wato da turaren za'afaran walwardi da ruwan da ya jirkita da alwardu turaren wardi wal'ajin da ruwan da ya jirkita da al'ajin wato gari wa ma ashbaha zalika da abin da ya kama da wannan to fa hazal ma hukuncin wannan ruwa dai dahirin mai tsarki ne fi nafsihi a kashin kansa amma gairu mudahirin ba mai tsarkakewa bane li gairihi ga wani wato ba za a iya yin alula da shi ba saboda haka fa yusta'malu za a yi aiki da shi fil adati a cikin al'ada kaman sha kaman wanka kaman kaman dafa abinci da sauransu shine ma da yace min dabakin na daga dafa abinci wa ajanin da kwaba kulli wa shirbin da sha wa nawi zalika da makamancin waɗannan amma wala yusta'malu ba za yi aiki da shi ba fil ibadati a harka na ibada la fil wudu ba za yi alola da shi ba wala fi gari ba za a yi alola da shi a wani alola ba kaman wanka na janaba ko kuma wanka na idi ko kuma wanka na ranar juma'a da makamantansu wa in kana amma idan ruwan nan ya kasance mimma la yumkinu ihtirazu wanda ba za a iya wato tsare shi ba ba za a iya jirkiti da abinda ba za a iya rarraba su da wannan ruwa ba kalma'il mutaghayyiri kamar wanda ya jirkita bisabakhati da ƙasa na gishiri ko kuma ƙasan kanwa aw ham'atin ko kuma bakar ƙasa aw na'wi zalika ko kuma makamancin irin wayannan aw jari ko kuma ruwan da ya gangaro yake gudana ala ma'adin zirnihi akan ma'adinin zirnihi aw kibriti ko kuma ma'adanin maƙastu shine ma'adanin kibrit aw na'wi zalika ko kuma makamancin wayannan to fa haza duk wanda ya jirkita da irin waɗannan wanda ya jirkita da bakar ƙasa ko kuma ya jirkita da ƙasan kanwa ko kuma ya jirkita yana kwarara akan ma'adini ko kuma sauran makamantar ruwa yana wanda ba za a iya raba ruwan da shi ba to kulluhu dukkan sa dahurin mai tsarki ne ya sirhu ya inganta minhu daga wannan ruwa alubu alula malam yace wallahu alam Allah shine masani babu fara'idul rubu wannan babi zai magana kan farillan alwala wa sunanihi da sunnoninsa wa faba'ilihi da da mustahabban shi fa amma fara'idul rubu amma farillan alwala ba sab'atun guda bakwai ne anniyat na farko shine daura niyya a ina ake yi inda gaslul waji lokacin wanke fuska wa gaslul wajhi da kuma wanke fuska din wa gaslul yadaini da wanke hannaye ila almirfiqani har zuwa gwiwar hannu wa masu jami'in ra'asi da shafan dukkanin kai wa gaslin rijlaini da wanke kafafuwa ilal ku aina har zuwa idanuwan kafa wal fawd sai kuma gaggawa lokacin yin alwala din wa tadliku sai kuma ciccudawa ba a zuba ruwa kawai ya wuce ba fa hazihi sab'atu wayannan sune farlan alwala guda bakwai guda bakwai lakin sai dai yajibu wajibi ne alaika akan ka kai mai yin alwala fi gasl wajhika lokacin da ka zo wanke fuska an tukhallila ka tsatsefe sha'ar lihiyatika wato gashin gemen ka in kana sha'ar lihiya khafifan idan gashin gemen ne ya kasance khafifatin wato mai sauki ne wanda tazharu tazharul basharati tahtahu wanda ake iya ganin fata a ƙarƙashin wannan gemu ɗin. Wayan kana kasifan idan ko gemun ne ya kasance mai kauri ne fala ya jiba alaika taklilu ha bai zama wajibi akan ka taklilu ha tsatsefe ta ba waka zalika yakan nan ne ya jibu wajibi ne alaika akan ka kai mai alula fi gasli ya daika wajen wanke hannayenka an tukhallila ka tsatsefe asabi aka wato yatsunka alal mashhuri akan magana wanda take mashhuriya wa amma sunan wudu'i amma sunanin alwala fa samaniyatun guda takwas ne na farko gasul ladain wanke hannaye awwalan a farkon lokaci ilal ko aina har zuwa ku'u wato shine idan hannu wal madmadatu sai kurkuran baki wal istinshaqu sai shaka ruwa a hanci wal istinsaru sai facewa wa huwa jazbul ma'i wato shine jan ruwa mina fitar da ruwa minal anfi wato daga hanci bayan an shaka to fitar da shi shi ake kira istinsar wa raddu masfin ra'asi sai jiyowa da shafan kai wa masul uznaini sai shafan kunnuwa zahiruhuma wa baɗinuhuma ciki da waje wa tajdidul ma'i lahumu sai kuma sabunta ruwa lokacin da aka zo shafan kunne wannan sunna ne wa tartibu fara'idihi sai jeranta farillai wa amma fa ba'iluhu amma mustahabbai na alula fa sab'atun guda bakwai ne na farko a tasmiyatu fadan bismillah wa mawdi'i tahir sai kuma neman digire inda za a yi allola wanda yake mai tsarki wa qillatul ma'i sai kuma karanta ruwa bila haddin ba tare da haddi ba ba tare da iyakancewa ba wa wudu'i na'i sai ajiye ƙwaryan allola al yamin a bangaren hannun dama in kana maftuhan in budaddiya ne wa ghaslatu saniya sai kuma wankewa na uku duk inda aka ce saniya na biyu wa salisatu da na uku duk inda aka ce a wanke so uku to wankewa na biyu da na uku mustahabbi ne sharadi iza aw ababil ula idan wankewa na farko ya gaggama inda ake so a wanke wal bad'u farawa bi muqaddamin ra'su da magabacin kai lokacin shafan kai waswaku sai kuma yin aswaki wallahu alam Allah shine masani babu fara'idul gusli wannan babi zai magana kan farillan wanka wa sunanihi da sunnonin wanka wa fadailihi da kuma mustahabban wanka fa'amma fara'idul gusli fa'amma fara'ibuhu amma farillan wanka fa hamsatun guda biyar ne anniyata akwai ɗora niyya wa tamimul jasad bil ma'i da kuma gaggama jiki da ruwa wa darku da cuccuɗanya jami'il jasadi dukkanin jiki wal fawr sai kuma gaggawa lokacin yin wankan wa takhlilish sha'ari da tsatsefa gashi wa amma sunanuhu amma sunanin wanka fa arba'atun guda hudu ne gasul yadaihi awwalan shine wanke hannaye a farko ilal ku har zuwa idanuwan hannu wal madmabatu da kurkuran baki wal istinshaku da shakarwa wa masu simakal uznaini da kuma shafan kunnuwa ga baki daya wa amma fa ba'ilu amma mustaban wanka fa sittatun ga guda shida ne na farko albarku farawa bi izalatil aza da gusar da najasa an jasdihi daga jikin mai yin wanka suma ikmalu a'dha'i ru'ihi sannan kuma wanke dukkanin gabbai na alula wa ghusl al'ali da kuma wanke madaukakin jiki qabla al-asabil gabanin kasan jiki wata silisin ra'asi bilgasli da ukunta wanke kai wato bi ma'ana a wanke kai sau uku walbarku da farawa bil mayamin da bangaren dama kablan mayasiri kafin bangaren hagu wa qillatul ma'i da kuma karanta ruwa ma'a ihkamil gusli tare da bada cikakken kyautata wannan wanka din wallahu a'lam babu tayammum wannan babi zai magana kan taimama malam yace walil tayammumi ga taimama fara'idun akwai farillai wa sunanin da sunnoni wa fada'ilun da kuma mustahabbai fa amma fara'iduhu amma farillan taimama fa arba'atun guda hudu ne anniyatu na farko daura niyya wa hiya an yanwe istibahatu salati shine mai taimama yayi niyyan halatta sallah li'anna tayammuma domin taimama la yarfa'ul hadasa baya dauke hadasi alal mashhuri akan magana mashhuri magana ingantacciya wa tamin waje wajhihi sai kuma gama fuskan shi waya daihi da hannayensa ilal aini har zuwa ku'u bi ma'ana zuwa wuyan hannu da shafa wal barbatul ula sai kuma bugun kasa na farko lokacin da za a shafi fuska da wannan hannaye din wasaidu tahiri sai kuma kasa mai tsarki wa huwa kull shine dukkan masa ida ala wajhil ardi wanda yake yake yake kan wannan kasa min turabin na daga kasa aw ramlin ko kuma yashi aw hijaratin ko dutse aw sabitatin ko kuma kasar kanwa aw nahwi zalika ko kuma makamancin waɗannan wa amma sunanuhu amma sunnonin taimama fa salasatin guda uku ne na farko tartibul masi jeran ta shafa din wal masu da kuma shafa min alqu'i daga idanun hannu ila almirfaqi har zuwa gwiwan hannu wata jididul barbati da kuma sabunta wannan bugun kasa lil yadayn domin shafan wannan hannaye din wa amma fa ba'iluhu amma mustahabban taimama fa salasatin guda uku ne aiban kuma na farko at-tasmiyatu shine fadan bismillah wal barku da farawa bi maski zahiril yumna da shafan mabayyanin hannu na dama bil yusra da hannun hagu ila mirfaqi har zuwa gwiwan hannu summa bil batini sannan sai ya shafi tafin hannun ila akirar asabi har zuwa ƙarshen yatsu wa masul yusra sai kuma shafan hannun hagu misla zalika misalin yanda ya shafi na dama wallahu a'lam Allah shine masani babu shuruɗin salati wannan babu zai yi mana bayani kan sharuɗin sallah walin salati ga sallah shurudin akwai sharuɗai shurudu wujubin akwai sharuɗai na wajibi wa shurudu siha da kuma sharaɗi na ingancin sallah فأما شروط وجوبها أما شرطين واجب صلى فخمسة قدا بيرني نفرق الإسلام مسلنشي والبلوغ دكما بلغة والعقل دحنكلي ودخول الوقت دشغل لوكتي وبلوغ دعوة النبي صلى الله عليه وسلم da isan kiran nan na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam wayannan sune sharuɗai na wajabcin sallah wa amma shuruɗu sihhatiha amma sharuɗa na ingancin sallah fasittatun guda shida ne na farko taharatul hadasi tsarki na hadasi wa taharatul khabasi da kuma tsarki na dauɗa wa istiqbalul qiblati da fuskantar alqibla wa satrul awrati da suturci al'aura wa tarkul kalami da barin zance wa tarkul af'alil kathira da barin kuma ayyuka masu yawa wallahu a'lam Allah shine masani babu fara'idus salati wannan babu zai yi bayani kan farillan sallah wasu na ne ha da sunnonin sallah wa fabailu ha da mustahabban sallah wa makruhati ha da kuma abinda suke makaruhi a cikin sallah fa amma fara'idus salati amma farillan sallah fa salasatu ashara su goma sha uku ne na farko anniyatu dauraniya wa takbiratul ihram da kuma kabbaran harama wal qiyamu laha sai tsayuwa domin kabbaran harama farilla ne wa qira'atul fatiha ta sai karatun fatiha wal qiyamu laha da tsayuwa domin karatun fatiha wannan ma farilla ne war ruku'u sai kuma ruku'u war raqu minhu sai dagowa daga ruku'u was sujudu sai sujada war raqu minhu sai dagowa daga sujada wal julusu sai zama min al jalsatil akhira daga zama na karshe bi qadrus salamu gurgudan yanda za a faɗi kalmar nan ta assalamu alaikum wassalamu sai kuma faɗin assalamu alaikum al-mu'arraf bil alif wal lam wanda ake musu ta'rifi da alifin da lamun waɗumani na sai kuma natsuwa wal'itidal sai kuma daidaito wa'annan su ne farillan sallah wa amma sunanin salati amma sunonin sallah fa isna ashara su goma sha biyu ne na farko a suratu karatun sura bayan fatiha bayan fatiha fi rak'atul ula a raka'a na farko wasaniya da raka'a na biyu wal qiyamul ahad kuma tsayuwa domin wa'annan karatu na sura wasir sai ɓoye karatu fi ma yi fihi inda ake ɓoye karatu wal jihar da bayyanawa fi ma yi jihar fihi da inda ake bayyana karatu wa kullu takbiratin kowace kabbara sunnatin sunna ce illa takbiratul ihrami sai dai kabbarar harama fa innaha fardun kabbarar harama farilla ce kamata kaddama kamar yanda ya gabata وسمع الله لمن حمده سيفة سمع الله لمن حمده للإمام قليمان والمنفرد يصلى شيكتين والجلوس الأول سيزما نفركو والزائر لكم كاري على قدر السلام أكن زما نبي ورودين لذا أفتسلم كافن أفتسلم وانما سناني min aljulus sani daga zama na biyu wa raddul muqtadi sai kuma mayar wannan na mai bin liman ala imamihi akan limamin sa ya mayar da assalamu wato sallaman da liman yayi wa kazalika akan nan ma radduhu wato sunna ce radduhu mai da wannan sallama alama ne kuma sallah shi kadai in hashiya an yamurra ahadun baina yadayhima in suka ji tsoron kada wani ya zo ya shige a gaban su to sai su sanya wannan sutura ɗin shine wannan sanda da ake sawa a gaba alama na nuna kan cewa wani ya zo ya wuce a gaban wannan mai sallah wa ma fa bayin salati amma mustahabban sallah fa ashra guda goma ne na farko rabbul yadaini daga harama wa tadwilul qira'ati da tsawaita da tsawaita karatu fi subhi a karatun sallar asuba wa zuhri da sallar azhar وتكسير القراءة دجاجة كراتو في الأصل أصلا الأصر والمغرب تصلى المغرب وتوسط لكم تسكيتاتا وتوسط الإشاء تسكيت كراتن صلى الإشاء وقول ربنا ولك الحمد هكذا فضل ربنا ولك الحمد للمبتدي جميع بالليمان والفضل جميع صلى شي كدي wannan shi ma mustahabbi ne wa tasbihu sai yin tasbihi fi ruku'i a cikin ruku'u wa sujudi da sujjada wa ta'aminul imami fi sirri hakan nan cewa na amin bayan karatun fatiha a inda ake koya karatu na liman to wannan shi ma mustahabbi ne wal qunut sai yin al qunut wa huwa ga lafazin Allahumma ya Allah inna lallai mu nasta'inuka muna neman taimakonka wa nastaghfiruka muna neman gafaranka wa nu'minu bika muna yin imani da kai wa natawakkalu alayka muna dogaro akanka wa nusni alayka alkhaira muna yabo alayka akanka alkhaira na alkhairi kullahu dukkaninsa nashkuruka muna gode maka wala na kafirka ba ma kafirce maka wa nakhlaqu laka muna kaskantar da kai zuwa gare ka wa nakhlaqu muna warwarewa wa natruku muna barin man yafirka duk wanda ya kafirce maka Allahumma ya Allah iyyaka kai kadai ne na abudu muke bautawa wa laka gare ka ne nusalli muke yin sallah wa nasjudu muke yin sujada wa ilayka nas'a gare ka ne muke yin aiki wa nahfidu muke yin gwagwarmaya wajen wannan aiki din muna yin shi ne narju rahmataka domin neman rahama rahamanka wani hafu kuma muna yin sa domin jin tsoron azabaka azabanka aljidda kwarai domin inna azabaka lallai azabanka bil kafiri na ga kafirai mulhiqun wannan ne tabbata ne wal qunut al qunut la yakun baya kasancewa illa fi subi sai dai a sallan asbahi khassatan ita kadai wa yakun yana kasancewa kuma qabla ruku'i gabanin ruku'u wa huwa sirru wa huwa sirrun wato ana yin sa a koyi wa tashahhudu sunnatun kaga yin tahiyya sunna ce wa lafzu lafazin tahiyya shine at-tahiyyatu lillahi wato kyawawan gaishe gaishe sun tabbatar ma Allah az-zakiyatu kyawawan aikace aikace lillahi wannan na Allah ne at-tayyibatu salawatu kyawawan salati ga baki daya sun tabbata ma Allah assalamu alayka amince tabbata a gare ka ayyuhan nabi ya kai annabi wa rahmatuhu wa rahmatullahi da rahman Allah wa barakatuhu da albarkan shi duk tabbata gare ka assalamu alaina amince tabbata a gare mu wa ala ibadillahi salihina daga kan akan kuma bayi na gare ashhadu ina shaidawa Allah ilaha babu abun bautawa da gaskiya illa Allah sai dai Allah wahdahu shi kadai yake la sharika lahu ba shi da abokin tarayya wa ashhadu ina shaida anna muhammadan lalle annabi muhammadu abduhu bawan shi ne wa rasuluhu kuma manzon shi ne to fa in sallamta idan ka yi sallama ba da haza bayan wannan ajza aka ya isar maka wa in shi ta in ko kai mai sallah kaso ulta sai ka ce wa ashhadu ina shaidawa annal ladzi jaa bihi muhammadin lalle abin nan da annabi muhammad ya zo da shi haqqun gaskiya ne wa annal jannata kuma aljanna haqqun gaskiya ne wa annan nara kuma lallai wuta haqqun gaskiya ne wa annas sirata kuma sirati haqqun gaskiya ne wa annas sa'ata kuma lallai tashin kiyama atiyatin mai zuwa ce la raiba fiha babu kokonto a ciki wa annallahi lallai Allah ya ba'asu zai tashi man fil qubur wanda suke cikin kabarurruka Allahumma ya Allah salli ka yi daɗin tsira ala Muhammadin akan annabi Muhammadu wa ala ali Muhammadin da kuma mutanen gidan annabi Muhammad warham Muhammad kai rahama ga annabi Muhammad ma'ali Muhammadin da kuma mutanen gidan annabi Muhammad wa barik kai albarka ala Muhammadin akan annabi Muhammad wa ala ali Muhammad da kuma mutanen gidan annabi Muhammad kama sallaita kama yanda kai tsira wa rahimta kai rahama wa barakta kai albarka ala Ibrahim akan annabi Ibrahim wa ala ali Ibrahim da kuma kan mutanen gidan annabi Ibrahim fil alamin a cikin talikai innaka lallai kai Allah tamim hamidun wato godajje ne majidun sannan kuma mai baiwa ne Allahumma ya Allah salli kai salati kai tsira ala malaikati kan kan mala'ikunka wal muqarrabina da kuma makusanta wa ala anbiya'ika da kan annabawanka kaf wal mursalina da kuma manzanni wa ala ahli da'atika da kuma mazowa da'anka ajma'ina gabaki daya Allahumma ya Allah aghfir li ka gafarta mini wal walidayya da kuma iyayena wala ya'immatina da shugabanninmu wal man sabaqana bil imani da wanda suka rigaye mu da imani maghfiratan azaman wato gafara cikakkiya wanda take yanke Allahumma ya Allah inni as'aluka lallai ina roƙonka min kulli khairin daga kowane alkhairi sa'alaka minhu Muhammadin wanda annabi Muhammad wanda yake nabiyika annabinka ne ya roƙe ka sallallahu alaihi wa sallam wa a'udhu bika ina neman ka tsare ni min kulli sharrin daga kowane sharri isti'azaka minhu Muhammadin wanda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ya nemi tsari daga gare shi Allahumma ya Allah aghfir lana ka gafarta mana ma qaddamna abinda muka gabatar wa ma akharna da abinda muka jinkirtar wa ma asrarna da abinda muka boye wa ma a'lanna da abinda muka bayyana wa ma anta a'lamu bihi minna da abinda kai ne kafi mu sanin shi Rabbana ya Ubangiji, atina ka bamu fi duniya a wannan gida na duniya hasanatan kyakkyawa, wa fil akhirati a gidan lahira hasanatan kyakkyawa, wa ya Allah ka tsare mu azaban nar azaban gidan wuta. Wa a'udhu bika muna neman tsarin ka min fitnatil mahaya wal mamati daga fitinan nan na rayuwa, wal mamati da fitinan nan na mutuwa, wa min fitnatil qabri da kuma fitinan nan na kabari, wa min fitnatil masihid dajjal da kuma fitinan nan na masihu ad-dajjal. ومن عذاب النار يا الله كثير من عذاب الوتا وسوء المصير لكم ممونا مكوما وأما مكروهات الصلاة أما أبند أكيك أي أتكين صلى كذا كيش كيمي صلى نفرقو فالدعاء شين ين الدعاء بعد الإهرام باين كاي كبر حرما wa qablar qira'ati gabanin kai karatu wa du'a sai kuma yin addu'a fi asna'il fatiha a tsakiyan karatun fatiha wannan ma makaruhi ne wa asna'il surati ko kuma yin addu'a a tsakiyan karatun sura wa du'a da yin addu'a fi ruku'i a cikin ruku'u wannan ma makaruhi ne wa du'a da yin addu'a ba da tashahhudul awwal bayan tahiyya na farko wa du'a da yin addu'a ba da salamil imami bayan liman yayi sallama mamu ya ci gaba da yin addu'a a wannan lokaci wannan makaruhi ne wasu da sai yin sujada ala siyaji akan tufa wal busti ko kuma shimfiɗa wa shiri ma ko kuma makamantansu min ma fihi rufa'iyatun wanda cikin sa akwai nuna ɗaukaka a ciki mikfatul hasiri sabanin taburma ta kaba fa innahu wannan la yukrahu sujuda alaiha alaiha ba a karhanta yin sujjada a kai ba walakin sai dai tarku habarinta aula shine yafi والسجود da yin sujjada alal ardi akan ƙasa afdalu shi ya falala wannan makaruhi yana daga cikin abin da yake makaruhi a cikin sallah as-sujud yin sujjada ala kauri amamatihi mai yin sallah yayi sujjada akan nadin rawanin sa aw darabi kummihi ko kuma gefen hannun rigan shi aw ridaihi ko kuma a gefen mayafinsa wal qira'atu hakan nan makaruhi ne yin karatu fi ruku'i a cikin ruku'u wa sujudi da sujada wadda au da kuma yin addu'a shi ma makaruhi ne kai addu'a bil ajamiyyati da yaran da ba na larabci ba lil qadir ga duk mai iko alal arabiyyati akan larabci wal iltifatu hakan nan waige fi salati a cikin sallah makaruhi ne wa tashbikil asabi'i wa tashbiki asabi'ihi hakan nan mummotsa yatsu wa farquha da wawware su ana cikin sallah wannan makaruhi ne wa wabu yadaihi hakan nan mai sallah ya sanya hannayen shi ala khasiratihi akan kogunsa wannan makaruhi ne wa iqa'uhu hakan nan da zaman kare a cikin sallah wannan makaruhi ne wa tagamibu ainihi hakan nan da rufe idanuwa wannan makaruhi ne wa wabo qadamihi ala al-ukhra da tsora kafa daya akan daya wa tafakkuruhu da kuma yin tunaninsa makaruhi ne bi amrin dunyawi da al'amura na duniya wa hamlu shay'in da daukan wani abu bi kummihi a halin rigan shi aw famihi ko ya sanya wani abu a cikin bakin shi wa abasun hakan nan ya dinga yin wasa bi lihiyatihi da gemunsa wannan duk makaruhi ne wal mashhur magana wanda take mashhuriya fil basmala a karanta basmala lokacin sallah wa ta'awuzu da kuma yin ta'awuzi shine a'udhu billahi minash shaitanir rajim al-karahatu makruhi ne ayi waɗannan fil faribat a cikin sallah na farilla dunan nafilatu koma bayan nafila wa amma ne an samu hadisi daga mali qaulin an samu wani zance bil ibahati inda yace ya halatta ayi wa an ibn maslama daga wajen ibn maslama an samu annaha mandubatul lalle mustahabi ne yin basmala lokacin da za a so masallah wani ibn nafi'in an samu hadisi daga ibn nafi wujuba hawa to wajibcin yin basmala din fa in fa'ala shay'an duk wanda ya aikata wani abu min al-makruhati min al-makruhati na daga abinda aka lissafa na makruhi fi salatihi a cikin sallan shi kuri hato wannan ya aikata abinda aka ki wala tutun salatu amma sallan shi bata baci ba wallahu a'lam Allah shine masani babu mandubati salat wannan babi zai magana kan mustahabban sallah wa yastahabbu mustahabbi ne lil mukallaf ga baligi an yatanaffala yayi nafila qabla zuhri gabanin sallah azhar wa ba'da hada bayanta wa qabla al-asr yayi sallah yayi nafila gabanin sallar al-asr wa ba'da al-maghrib da kuma bayan sallar maghriba wa yastahabbu an so az-ziyadati yin qari fi an-nafl akan anafila ba'da al-maghrib bayan sallar maghriba wa hadha wannan kullu kulluhu dukkan shi laisa bi wajibin ba wai wajibi bane wa inna ma iyaka dai huwa ala tariqil istihbabi yana kan tafarki ne na mustahabbanci wa kadhalika hakan nan ma yustahabbu mustahabbi ne duhan sallan walaha wa tarawih da kuma sallan ashan wa tahiyatul masjid da salla na gaisuwan masallaci wa shafi da kuma salla na shafa'i wa aqalluhu mafi karancin shafa'i rak'atani shine rakawai guda biyu wal witr hakan nan kuma witr wutiri rak'atan shi kuma raka'a guda ne ba'da ku wanda ake yin bayan shafa'i wa huwa sunnatul muakkada wannan sunna ce mai karfi wal qira'atu fi shafi wal witri karatun da ake yi a shafa'i da witri jaharan a bayyana ake yi wa yaqra'u yana karantawa fi shafi a shafa'i fi rak'ati al ula a raka'a na farko bi ummul qur'an zai so makaranta fatiha wa sabbi isma rabbikal a'la da suratul a'la wa tasabbi isma rabbikal a'la وفي الثانية أركع نبيكما بأم القرآن دا سورة الفاتحة وقل يا أيها الكافرون وإن سوزي كرنتا وفي الوتر أصلى نوتري زي سوما بأم القرآن دا سورة الفاتحة وقل هو الله أحد دا كما سورة الأحد وتقل هو الله أحد والمعوذتين دا قل أعوذ برب الفلك دا قل أعوذ برب الناس وركعتا الفجر ركعتا الفجر وتركوا إيب بلابي دا أكي لوكتشن دا الفجر يفتو قبان صلى أصبا من الرقاء ga'idi suna daga cikin sunnoni wanda aka faɗaitar a yi wakila aka ce minas sunanin su ma sunnoni ne wa ya ƙarau fihi ma mai yinsu yana karantawa a ciki bi ummul qur'an da suratul fatiha fakat ita kadai wallahu a'lam Allah shine masani babu mustidatis salati wannan babi zai yi magana kan abubuwan da suke bata sallah وتوصل الصلاة بالضحك صلاة تنا باشي بالضحك تين دا متين يكالكالي دا داريا أمنا دا غنغن أو صحوا كودا ربكنوا وبسجود السهوي صلاة تنا باشي بسجود السهوي وتو دا سجدا نربكنوا لو كتن دا أكييتا للفبيلة أبن دا يكي مستحبي أصلاً wani ta'ammudi ziyarati rak'atin da inda kuma mutum yayi gangancin ƙara raka'a daya aw sajadatin ko kuma sujada guda daya aw nahwi zalika ko makamancin haka fi salati a cikin sallah wa bil akli haka nan inda mutum ya ci abinci wa shirbi ko ya sha abin sha a cikin sallah to sallah ta ɓace wadir kalami hakan nan inda mutum ya yi magana amdan da gangan shi ma sallah ta ɓace illa li islahi salati sai dai in ya yi maganan nan domin gyaran sallah nan ma fatafil sallan tana ɓaci bi kasirihi inda magana domin gyaran sallah ya yawaita duna yasirihi banda magana wanda yake kaɗan waɗin nafke hakan nan sallah ta ɓaci ta inda mutum ya yi huri da bakinsa amdan da gangan waɗin hadasi hakan nan inda hadasi ya faɗo wa mutum wato mutum sai hadasi ya same shi a lokacin sallah to sallah ta ɓaci wa zikirar fa'idati ko kuma mutum ya tun sallah wanda ta wuce bai yi ta ba waɗin kai'i hakan nan sallah ta ɓaci ta hanyar da mutum ya yi amai in ta'ammadahu in ya ganganta fitowar shi wani ziyaratar arba'i raka'atin hakan na lokacin da mutum ya kayayi karin raka'o'i guda hudu sahawan da rafkanuwa fin ruba'iyyata a sallah mai raka'a hudu wasu lasiyyati ko kuma yi karin raka'a uku ko hudu a sallah mai raka'a uku to wannan sallah ta bace wa bi ziyarati raka'ataini ko kuma inda mutum yayi kari mai sallah yayi kari raka'ataini raka'o'i guda biyu fi sunaiyata a sallah mai raka'o'i biyu kamar sallah asubahi to nan ma sallah ta bace wani sujudi masbukin ma'al imami da inda kuma wanda aka rigaye shi ga sallah ya zama masbuki sai ya yi sujjadan sahau tare da liman ƙabliyan sujjadan nan ƙabli ne au ba'adiyan ko kuma sujjadan ba'adi ne sharaɗi illam yidrik ma'ahu rak'atun in bai riski abin da ya kai raka'a ɗaya tare da liman ba wa bi tarkil sujudil qabli haka nan da inda mutum ya bar sujudan qabli in kana ala nafsi salatu sunnanin inda har ya kai inda aka rage sunnoni guda uku wa qala sannan lokaci yayi tsayi bai tuna ba to wannan sallah ta baci wallahu alam Allah shine masani babu sujudis sahwi wannan babu zai magana kan sujudan rakkanwa wa sujudis sahwi sujudan rakkanwa dai sujudatani sujadu bi ake yi qabla salamihi gabanin sallama inna kasa sunnatin in ya tauye wata sunna mu'akkadatin wanda take mai karfi ya tashahhadu lahuma yana yin tahiyya lahuma ga wayannan sujjadu din wa yusallim yana yin sallama minhu ma bayan yayi wannan sujjada din wa in zada in yayi kari fa sajada ba da salami sai yayi sujjada bayan sallaman shi wa in kasa wa zada inda ku yayi ragi kuma yayi kari a cikin sallah sajada qabla salamihi zai yi sujadan qabli li'annahu domin yanda al'amarin yake yughallibu ana rinja yadda janiban naqasi bangaren tauyewa ala janibin ziyada akan bangare na ƙari wasahi mai yin rafkanwa fi salatihi a cikin sallan shi ala salasati aksamin ya rabu zuwa kashi uku taratan wani lokaci yasku zai yi rafkanwa an naqsi faradin wajen rage farilla min fara'idi min fara'idi salatihi daga farillan sallan shi to wannan fala yujbar ba zai dora wannan farilla na sallah ba bi sujudi sahwi da sujjada na rafkanwa wala budda babu makawa min al-ityan bihi sai ya zo da abin da ya manta din in dai farilla ne wa illam yazkur zalika hatta sallama wa qala badala salatu in ko bai tuna haka ba hatta sallama har sai da yi sallama wa dala lokaci yayi tsayi to badala salatu sallan shi ta baci domin babu lokacin gyara a lokacin wayar ta duha sai ya soma wata wata ratan wani lokaci shi kuma mai rafkanwa yasku zai yi rafkanwa ne an fabilatin bisa naƙasa wata mustahabbi min faba'il salati daga mustahabban sallan shi har kunuti kaman kaman yin alqunut wa rabbana wa lakal hamdu da fadar rabbana wa lakal hamdu aw takbiratin wahidatin ko kuma kabbara guda daya wa shilhi zalika da makamancin wannan in mai sallah ya manta da waɗannan fala sujuda alaihi ba zai yi sujada akai ba fi shay'in min zalika cikin ɗaya daga cikin waɗannan babu sujada akai saboda mustahabbai ne wa mata sajada li shay'in min zalika duk lokacin da yayi sujada kuma akan waɗannan yayi sujada qabla salami gabanin sallaman shi badala salatu sallan shi ma ta ɓaci wa yartadiku sai ya sake sabuwar sallah wata ratan wani lokaci kuma ya shi ne yin rafkanuwa yana yin rafkanuwa an sunnatin daga barin wata sunna min sunan salati daga sunnonin sallan shi kan surati kaman karatun sura ma ummul qur'ani tare da wato suratul fatiha aw takbirataini sai ko kuma ya bar kabbarori guda biyu aw tashahhudaini ko kuma ya bar tahiyya awul julus lahuma ko kuma ya manta ma bai yi zaman tahiyyan ba wa ma ashba zalika da abin da ya kama da wannan to a wannan lokaci fa yasjudu sai yayi sujada da zalika domin waɗannan sunnoni da ya bari amma wala ya kutu sujudul ba'adi bin nisyani sujadan ba'adi in ta kama ne sallah to wannan ba za ta kuce mishi ba ta hanyar mantuwa ma'ana har yayi sallama ya tashi bai yi ba to dai bata kubuce mishi ba wa yanzu zai yi wannan sujjada walau zakarahu duk lokacin da ya tuna walau ba da walau ba da shaharin koda bayan wata guda ne min salati daga wannan sallah nashi walau kaddama sujudul ba'di da mai rafkanwa zai yi rafkanwa sujadan ba'di ta kama shi sai ya gabatar da wannan sujadan ba'di ya ya mai da ita ya yi ta a kabli au akhara sujudul kabli ko kuma ya jinkirta sujadan kabli har sai da yi sallama sannan sai ya yi ta a mazaunin ba'di ajza'ahu zalika wannan ya isar mishi wala tudda salatu sallan shi bata baci ba alal mashhur a bisa magana wanda take tafi inganci wa mallam ya dare duk wanda bai san ma salla ne ya sallata ba a salatan shin raka uku yayi aw isnatayn ko kuma rakawai bi yayi to fa innahu shi wannan wanda yayi wannan rakalwa yabni zai gina sallan shi alal aqall akan abin da yafi karanci bi ma'ana sai ya gina akan rakawai bi kawai yayi wa yati ya kawo bi ma shakka abin da yake kokonto fiye a cikin sa wa yanzu dubana salami sai sujada na ba'di babul imamati wannan babi zai mana magana akan limanci malam yace wa min shurudil imama wa min shurudil imami yana daga cikin sharuɗan liman an yakuna ya kasance zakaran namiji musliman ya kasance musulmi akilan ya kasance mai hankali baligan ya kasance baligi aliman ya kasance masani bima la tasihhu salatu illa bihi da abinda sallah ba ta inganta sai da shi min ƙira'atin na daga karatu wa fiƙihin da kuma sanin ilimi na fiƙihu. Fa'ini ta daita idan ka yi koyi bi imamin da liman sun mata bayyana laka sai ya bayyana a gare ka annahu kafiri lallai wannan liman kafiri ne aw mar'atun ko kuma wannan liman mace ce aw kunsha miskilun ko kuma wannan liman ya bayyana gare ka bayan sallama kunsha miskilun wato mata maza ne aw majnunin ko kuma ya bayyana gare ka lalle wannan liman mahaukaci ne aw fasikin ko ya bayyana gare ka lalle wannan liman fasiki ne bijari hatin yana fasikanci da gaban shi aw sabiyin ko kuma ya bayyana gare ka lalle wannan liman yaro ne lan yablugil hulma bai kai yayi mafarki ba aw muhdisun ta'ammada al-hadasa ko kuma ya bayyana gare ka wannan liman wato muhdisi ne mai yawan ganganci da hadasi ne to wannan badalan salatika sallanka ta ɓaci wajaban sannan kuma wajibi ne alaika akan ka al'ada ka sake wannan sallah din wa yastahabbu an so ga liman a samu salamatul aba'i kubutan gaban shi ga baki daya su kasance cikakku li imamin ga liman wa tukrahu makaruhi ne imamatul aqda'i limancin wanda yake da yankakken gaba wal ashalli da wanda yake mai kambale wato wanda yake da shan inna wa sahibin salasi da wanda baya iya rike fitsari makaruhi ne ya limanci wa man bihi quruhun da wanda kuma yake da miki da yawa yayi limanci lissahihi ga mai lafiya to wannan makaruhi ne wa imamatu man yukrahu hakan nan limancin wato man yukrahu wanda ba a san shi wa yukrahu makaruhi ne ma yin limanci lil khasiyyi ga wanda aka dake shi wal aqlafi da wanda yake da loba makaruhi ne limancinsa wal ma'buni da mai muryan mata makaruhi ne limancinsa wa majhulul hali da wanda ba a santa kamaiman halinsa ba wannan makaruhi ne limancinsa wa waladul zina da dan zina wannan makaruhi ne limancinsa wal abdu hakan nan wato bawa yayi limanci fil faridati a sallah na farilla wannan makaruhi ne an ya kuna imaman ratiban ya kasance liman ratibi duk lafin nafila ta sabanin sallah na nafila fa inna ha ita wannan la tukrahu ba karhanta ba bi wahidin minhum ba karhanta ɗaya daga ciki ba zai iya yin limanci wata juzu imamatul a'ma ya halatta limancin makaho wal mukhalifu da wanda aka yi sabani da shi fil furuya cikin furu'a wal innina da mai kankanin azzakari wal mujassami da kuma da mai kuturta na jazam illa an yashtadda jazamuhu sai dai in wannan kuturta nashi tayi tsanani wa yadur zai cutar da biman khalfahu wanda ke bayan shi fayunaha anhum to wannan ma zai nisanta daga barin su ba zai musulmanci ba ba zai zo kusa da su ba koda yana mazaunin mamu wai juz ya halatta uluwil mamuni daukakan mamu ala imamihi akan akan limaminsa wala bi sakatin koda a bene ne mamu yana kan bene liman kuma yana kasa amma wala ya juz bai halatta ba lil imami ga liman al uluwa to ya daukaka ala mamumihi akan mamunsa liman yana sama mamu suna kasa wannan bai halatta ba illa bi shay'in yasirin sai dai in daukakan wani abu ne kadan ka shibrin kaman wato kafa daya wala bi zalika da makamancin wannan wayan kasar imamu idan liman ya yi nufi awul mamuni ko kuma mamu ya yi nufi bi uluwihi da ɗaukakan shi inda ya tsaya ya yi sallah ya yi nufin kibar wato girman kai bada da salatu wato sallar limamin da ya yi wannan da kuma sallar mamun da yake ganin ya yi a sama shi ne maɗaukaki sallah ta ɓace wa min shuruɗin mamuni yana daga cikin sharuɗan mamun an yanwiya yayi niyyan yakace da a koyi bi imamihi da limaminsa wala yin sharaɗa amma ba sharaɗanta ba fi haƙƙin imami a cikin haƙƙi na liman an yi ya niyan al'imamata limanci illa fi arba'i masa'il sai dai a cikin matsaloli guda hudu fi salatin juma'ati shine sallan juma'a wa salatin jam'i da kuma sallan nan na jam'i wato inda ake haɗa azhar magriba da isha wa salatin khawfi da kuma sallan nan na tsoro wa salatul istikhlafi da sallan nan na maiwa wato lima alulan shi ta kare ya jawo wani domin ya karasa limancin nan to a wannan lokaci wanda aka jawo sai yayi niyyar limanci wazara da abuwan shashin malamai sun yi karin fablar jama'atu wato sallah na jam'i na malimai yayi niyya yin wannan sallah kuma zai yi limanci ga mutane ala alal khilafi fi zalika amma akwai sabani cikin wannan wai sabu mustahabi ne taqdimu sultani gabatar da sarki fil imamata a lokacin limanci summa rabbul manzil in babu sarki sai a gabatar da mai gida summa musta'jiru sai kuma wanda aka dauke shi ake biyan shi domin yin limanci ya kaddima ana gabatar da shi alal maliki akan wanda ya mallaki gidan ba summa zaidu sai kuma wanda yake summa zaidu sai a gabatar da wanda yafi fil fiqi wajen ilimi na fiqihu ثم الزائد bayan wannan sai a gabatar da az-zaid wanda yafi fil hadisi masanin hadisi ثم الزائد sai a gabatar da wanda yafi fil qira'at a wajen karatu ثم الزائد sai a gabatar da wanda yafi fil ibadati a wajen ibada ثم المسن sai a nemo wanda yafi shekaru fil islam a cikin musulunci ثم ذو nasabin sai a gabatar da wanda yafi yafi nasaba ya jagoranci limanci ثم جميل الخلق sai kuma a gabatar da wanda yafi kyawun halitta sun mahasanin kulki sai a gabatar da wanda ya fi kyawun ɗabi'a sun mahasanin libasi sai a gabatar da wanda ya fi kyawun tufa wannan shi ne martaba-martaba na limanci in ba wannan ga wannan in ba wannan ga wannan in kuma ga su dukansu to ga wa'yanda za a gabatar tsakanin wannan da wannan waye fi kaza waye fi kaza har a zo ƙarshe. Wani kana da haƙƙun wanda yake da haƙƙi fi takdimi wajen gabatarwa fil imamat wajen liman wannan kafa sai kuma ya samu tawaya an darajati ha daga darajar yin wannan limanci din karabbud dari kaman mai gida in kana abdan in ya kasance bawa aw imra'atin ko kuma wannan mai gida din mata ce aw ghairu alimin ko kuma bai saba shi da ilimi to fa innahu shi din nan yustahabbu lahu mustahabbi ne a gare shi an yastani bai kawo wanda zai na ibance shi man huwa a'lamu min wanda ya fi shi ilimi wallahu a'lam babu salatul juma'a wannan babi zai yi bayani kan sallan juma'a malam yace wa salatul juma'ati fardun alal ayani sallan juma'a farilla ce akan kowa da kowa wala hashurudin tana da sharuɗai na wajibci wa arkanin tana da rukunai wa adabin tana da ladubbai wa azarin tana da kuma abubuwa shine hanzari wanda tubihu takhallufa anha wanda yake halatta asaba mazuwa wannan sallah din fama shuruɗu wujubiha amma sharuɗan wajibcin sallan juma'a wa sab'atun guda bakwai ne na farko al-islam shine musulunci wal bulugu sai kuma balaga wal aqlu sai hankali wal zukuriyatu sai mazantaka wal hurriyatu sai yanci wato wanda ba bawa ba wal iqamatu sai kuma mazaunin gida was sihhatu sai kuma lafiya wa ma arkanuha amma rukunnan juma'a fa khamsatun guda biyar ne al-awwal na farko al-masjid shine a samu masallaci allazi yakunu jami'an wanda zai kasance masallaci ne jami'i wanda yake tara jama'a asani na biyu aljama'a sai a samu wannan jama'a din kuma walaysa lahum haddun amma ba su da iyaka inda malikin a wajen imamu malik balla budda sai dai babu makawa an ta kuna ta kasance jama'atan jama'a ne ta taqarra bihim alqarya wanda alqarya take iya tsayuwa da akan su warajja babu a'immatina shashin shugabanninmu sun yi tarjihi annaha lallai sallan juma'a ta juzu tana halatta da isnai ashara rajulan da mutane goma sha biyu baƙina lisalamiha wanda za su wanzu har zuwa a yi sallama الثالث نوكو الخطبة الأولى تتشو خطبة نفركو وهي ركن وانا ما ركنيني على السيئة بسا مغانا إنجل تتشي وكذلك هكذا الخطبة الثانية خطبة نبيو أنا المشهور أكم مغانا وانا تكي مشهوري wala bada babu makawa an ta kuna ta kasance ba da zawali a yi huduban nan bayan rana ya karkata wa kabla salati kuma a gabatar da huduban nan kafin a yi sallah walaisa bai zama mabin khutbati a wajen khutba haddun babu iyaka inda malikin a wajen imam malik aidan kuma wala budda amma babu makawa an ta kuna ta kasance ita wannan khutban mimma tusammihi al-arab khutbatan wal abinda larabawa suke kiranta da khutba wata sahabbu an so a taharatu tsarki fihi ma a cikin wayannan khutbobi guda biyu wafi wujubin kiyami lahuma taraddadin a wajen wajabcin sai an tsaya a kai lokacin da za a yi huduba sai an yi huduban nan a tsaye taraddadin akwai kai komo a ciki الرابع نهو الإمام أسام الإيمان ومن صفته ينا daga cikin sifofin liman an yakuna ya kasance mimman tajiba alaihi aljuma'atu wanda juma'a ta wajaba akan shi an faɗi wannan ne ihtirazan domin kiyayewa minas sabi kada a samu liman ya kasance karamin yaro wani musafir ko kuma a samu limai ya kasance matafiyi wa gairihi ma ko kuma ma wani waɗannan min ma lam tajib alaihim wanda juma'a bata wajaba a kansu ba wani sharaɗa an sharaɗanta an ya kunan musalla masallacin ya kasance musalla bil jama'ati wanda zai yi sallah bil jama'ati da wannan jama'a ɗin huwal khatib shine wanda yayi huɗuba. illa da uzurin sai dai in an samu wani uzuri yamna min zalik wanda zai hana shi yin haka min marabin na daga samun rashin lafiya a jununin ko kuma hauka ta faɗo masa bayan ya yi hudu ba auna wai zalai ko makamancin wannan wannan wani sai ya zo ya ja sallah din wajib wajibi ne ma dai intizaruhu a saurara ma shi wanda yayi hudu ba a saurara mishi lil uzri saboda uzri alqaribu makusanci alal asahi akan magana mafi inganci الخامس نبير موبيل استئذاني واتو بجرن النظما فلا تقام الجمعة باء سيد جمعة إلا في موضع يستوعن فيه سيد أبجري أغري إن دي كسنشي والمزونيني لجماعة ويكون يكسنشي محلا بجري للإقامة دومن زما يمكن المسوى وان زي يو المسوى فيه واتو أزونا أتكنسا بلدن أغريني كان يكسنشي أو كريتل كوكوما أتكن الكرياني wa ma adabul juma'ati amma da dubbai na sallan juma'a fa samaniyatun guda takwas ne al-awwal na farko al-ghusl wanka la hadu min sallan juma'a wannan wannan sunna ne inda jamhur a wajen jamhurin malamai wa min shurutihi yana daga cikin sharuda sharudan wannan wanka an ya kuna ya kasance muttasilan yana damfare bin rawahi da tafiya zuwa ga masallaci fa ina ga sala da mai yin sallan juma'a zai yi wanka washagala sai ya shagaltu diga za'in da cin abinci au naumin ko kuma bacci ya ɗauke shi bayan ya yi wankan juma'a a adal gusle ya dawo ya maimaita wannan wanka alal mashhur akan magana wanda yake ingantacce asani na biyu aswaku yin aswaki asalis na uku halku shari wato ladabi ne na juma'a mutum yayi aski arrabiu na hudu taklimul azafiri yanki akai ko wato yanki farce الخامس نبيا تجنب نيسانتا ما يتولد منه الرائحة الكريهة وتودك أبن لزي حيف الدواري ممونة wanda ba a so to wannan shi ma dole ne yana ɗaya daga cikin ladibbai na sallar juma'a asadis na shida a tajammul shine yin kawa bisiyabil hasana da tufa wanda suke masu kyau asabiu na bakwai a tsadayi sanya turare na ha domin sallar juma'a Asaminu na takwas almashi shine yin tafiya a tafi a kafa duna rukun ba sai an hau abin hawa ba illa uzurin sai dai idan akwai uzuri yamna hukumin zalika wanda zai hana shi haka wa man azarul mubiha amma uzuri wanda suke ingantattu litakallifi wanda zai kai a saba an ha daga barin zuwa masallacin juma'a min zalika yana daga cikin wannan uzuri din almadar shadid wato ruwan sama mai tsanani wal wahalar kasir da kuma taɓo mai yawa wal mujazzam alladhi tadurru hakan nan kuma mai rashin lafiya na kuturcin jazam wanda ta burra ihatuhu bil jama'ati warin wannan kuturta zai cutatar da jama'a to shi ma ba zai je sallan juma'a ba wal marbu sai kuma rashin lafiya wat tamridu sai kuma lura da marar lafiya wannan duk uzuri ne wanda ke hana zuwa sallan juma'a bi an yakuna indahu ahadun min ahlihi maridan shine kasance a gare shi akwai wani daga cikin iyalan shi ba lafiya kan zaujatu kamar matan shi walwalid ko kuma dan shi wa hadin abuwain ko ɗaya daga cikin iyayensa biyu walaysa inda kuma ya ulu sanan babu wanda zai taimake shi a wannan lokaci din fa ya hataju to zai bukatu ila takhallufi zuwa ga saba ma zuwa sallan juma'a da tamridihi domin wannan kula da mara lafiya wannan zalika yana daga cikin wannan ma idza hatubira ahadun min aqaribihi idan ɗaya daga cikin makusantan shi ɗaya tubira wato ya zo gargara, au ikwanihi ko ‘yan uwan shi, to shi ma sai ya bar zuwa sallan juma'a ya ci gaba da lura da wannan ɗan uwa nashi da yake kan gargara na mutuwa. Ƙala malikun, imamu malik ya ce, fin rajul cikin mutumin nan da ya haliku yake mutuwa yau mal juma'a ta ranar juma'a, fa ya takallaku inda hu rajulin sai a samu wani ya saba ma sallan juma'a ya zo wajen shi min ikwanihi yana daga cikin ‘yan uwan shi yanzu fi sha'ani yana duba al'amarinsa, malik ya ce la ba'asa babu laifi fi zalika a cikin wannan. ومن هنا daga cikin uzurruka law khafa ala nafsihi da mai sallan juma'a zai ji tsoro akan kanshi akan ran shi min barbi zalimi kada wani azzalimi ya doke shi a hafsi ko kuma ya kame shi wa abdu malihi ya kwace dukiyar shi to shi ma sai ya saba ma zuwa sallan juma'a ya zama shi a gida waka zalika hakan nan shi ma almusir wato talaka sai ya saba zuwa sallan juma'a wanda ya kafu wannan talakan yake jin tsoro an ya bisa gare mu kada wanda yake bin sa bashi ya kama shi ya daure alal asahi a bisa magana wanda tafi inganci wannan zalika yana daga cikin wannan ma wanda za su saba zuwa sallan juma'a al'a'ama makaho allazi la qa'ida lahu wanda bashi da jagora bashi da mai jagora amma lau kana lahu qa'irin amma da a ce yana da mai jagora aw kana mimman yaqdi ko kuma yana cikin makafin wanda suke iya zuwa sallan juma'a bila qa'irin ba tare da jagora ba to fala yuzu lahu takallafu sa'a man zuwa sallan juma'a bai halatta gare shi ba wa yarun haramun ne as-safar mutun yayi tafiya a ranar juma'a inda zawali lokacin da rana yayi zawali min yawmil juma'ati na ranar juma'a adanan tajiba alaihi juma'a akan wanda duk juma'a ta wajaba akan shi وكذلك هكذا لما يحرم حرام ne عليه akan su alkalamu yin zance wan nafilatu ko yin nafila wal imam yaktubu al hali liman yana yin khutba sawabun daidai ne kana fil khutbati al ula khutba na farko ne aw isaniyatu ko kuma khutba na biyu wa yajlisu ar rajul mutum yana zama wala yusalli ba zai yi sallah ba illa an yakuna sai dai in ya kasance talabbasa bi nafilin ya riga ya soma yin nafila qabla dukul al imam gabanin shigar liman fa yutimmu zalika sai ya cika wannan nafilan da ya soma wai har haramun ne albaiku yin ciniki washra'u da sayarwa inda al'azani a lokacin kiran sallah azani na biyu wa yusaqu ana bata wannan ciniki din in waka in ya auku wa yukrahu makaruhi ne kuma tarkul amali mutum ya bar aikin komai yawmal juma'ati ranar juma'a ba a so ba a son wannan wata nafila haka nan makaruhi ne yin nafila kamar ƙarfin kurbati gabanin kudu ba ga shi liman ta nafilin imami kenan wato na in liman ya shigo ya yi nafila wannan makaruhi ne wata zalika hakan nan ma yukrahu makaruhi ne an yi tanaffala inda al'azani awwal wato mazaunin masallaci ya nafila a lokacin kiran sallah na farko wa yukrahu makaruhi ne huduru shabbati lil juma'ati budurwa ta halarci sallan juma'a wannan makaruhi ne وكذلك hakan nan ma asabar yin tafiya badal fajari makaruhi ne mutum yayi tafiya a ranan juma'a wanda kuma juma'a wajibi ne akan shi yayi wannan tafiya din badal fajr bayan fitowar alfijir wallahu a'lam Allah shine masani babu salatul janaza wannan babi zai mana magana kan sallan jana'iza malam yace wa salatul janaza ta sallan jana'iza fardun faralla ne alal kifayat wanda wani ke iya dauke mu wani wa arkanuha arba'atu rukunanta guda hudu ne na farko anniyatu daura niyya wa arba'u takbiratin sai kuma kabbarori guda hudu wa du'a sai kuma yin addu'a baina hunna tsakanin kabbarori guda hudun wa salamu sai yin sallama wa yad'u bima tayassara zai yi addu'a mai sallah kan janaza zai yi addu'a bima tayassara da abin da ya sawaka gare shi wastahsana ibn abi zaidin amma ibn abi zaidin alqirawani fi risalati a cikin risalan shi ya kyautata yin wannan addu'a din shine an ya kula mai addu'a ya ce alhamdulillah yabo da godiya sun tabbatar ma Allah allazi shine wanda amata yake kashewa wa ahya yake rayarwa walhamdulillah yabo da godiya sun tabbata ma Allah allazi yuhyi al-mauta wanda yake rayar da matacce lahul azmat girma ya tabbata ga Allah wal kibriya da girma wal mulku da mulki wal qudratu da iko wasana'u da yabo sun tabbata ma Allah huwa ala kulli shay'in qadir Allah mai iko ne akan komai Allahumma ya Allah salli kai salati ala Muhammadin akan annabi Muhammad wa ala ali Muhammad kai salati kan iyalan annabi Muhammad wa barik ala Muhammadin kai albarka kai annabi Muhammad وعلى آل محمد كي البركة يا النبي محمد كما صليت كما عندك إيرا ورحمت كي رحمة وباركت كي البركة على إبراهيم أكا النبي إبراهيم وعلى آل إبراهيم كما متنجرا النبي إبراهيم في العالمين أشكنت عليك إنك حميد مجيد لك يا الله حميد مجيد مجيد سنة كما مبيواني Allahumma ya Allah innahu abdika lalle wannan mamaci bawanka ne wabna abdika dan bawanka wabna amatika dan kuyanganka anta khalaqtahu kai ne ka halicce shi wa razaqtahu kai ka azurta shi wa anta amattahu kai ka kashe shi wa anta tuhihi kai ne kuma mai rayar da shi wa anta alamu kai ne masani bi sirrihi da abin da yake sirri na shi wa alaniyati da abin da yake mabayyani na shi ya Allah kai ka sani ji'naka mun zo gare ka shufa'a muna mai neman ceto lahu gare shi fashaffi'na fihi ka yi mana ceto a kan shi ya Allah. Allah ya Allah ina nan sajiru bi habli jawarika lalle mu muna neman bakuntan shi bi habli jawarika da igiyan nan na bakuntanka lahu gare shi innaka lalle ka ya Allah zuwa fa'in wazimmatin kai ma abocin cikawa ne wazimmatin kai kuma abocin alkawari ne Allahumma ya Allah ka tsare shi min fitnatul kabari daga fitinan nan na kabari wa min azabi jahannama daga da kuma azaban wutan jahannama Allahumma ya Allah a gafir lahu ka gafarta mishi warhamu ka rahamshe shi wa afu anhu ka yi masa rangwame wa afihi ka bashi lafiya wa akrim nuzulahu ka girmama masaukin sa wa wasi madakhalahu ka yalwata mashigan shi wa gasilhu ka wanke shi bi ma'in da ruwa wa saljin da raba wa bardin da sanyi wa naqihi ka tsarkake shi min zunubi daga zunubin sa wal khataya da kuma kurakuran da yayi kama yana kasar da abu kama yana ake tsarkake tufa al'abu fara minar da nasu daga dauɗa wa abdulu ya Allah ka canza masa daren gida khairan wanda ya fi alheri min dari daga gidan shi na duniya wa ahalan ka canza masa iyalai khairan wanda suka fi alheri min ali daga iyalan shi na duniya wa zojin ka canza mishi mata khairan wanda ta fi alheri min zoji daga matan shi na duniya Allahumma ya Allah in kana muhsinan in ya kasance mai kyautatawa ne a gidan shi na duniya fa zitto kai ƙari fi ihsani cikin kyautatawan shi wa in kana musiyan in ya kasance mai sako ne fa tajawiz ya Allah ka kankare an sayi'atihi daga miyagun ayyukansa Allahumma ya Allah innahu lallai shi wannan bawa kad nazala bika ya sauka zuwa gare ka wa anta khairul manzulin bihi kai ne kuma fiyayyen mai masauki gare shi fakirun mabukaci ila rahmatika shi wannan bawa mabukaci ne ila rahmatika zuwa ga rahamanka wa anta ganiyin kai ko mawadaci ne an azabihi daga azabtar da shi Allahumma ya Allah sabbit ka tabbatar inda mas'alati man daqahu ka tabbatar da furucin sa inda mas'alati lokacin tambaya wala tabtali kada ka jarrabe shi fi kabri cikin kabarin sa bima la taqata lahu da abinda bashi da iko akai wa alhiqu kasada shi nabihi da annabinsa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma ya Allah la ta haramna kada ka haramta mana ajruhu ladan shi wala tabtina kada ka fitine mu ba'da hu bayan shi taqulu kai mai sallah kana fadin wannan bi isri kulli takbiratin a karshen kowane kabbara wa taqulu ba'da rabi'a bayan kabbara na hudu kuma sai ka ce Allahumma ya Allah agafir ka gafarta li hayyina ga rayayyun wa mayyitina da kuma matattun wa hadirina da wanda suka halarto wannan jana'iza wa ga'ibina da wanda ma ba sa nan wasajirina da kananan mu wa kabirina da manyan mu wa zakarina da mazan mu wa ansana da matan mu innaka ta'lamu mutaqallibina wa maswana ya Allah kai ka san mutaqallibina majuyan mu wa maswana da makoman mu wa gafirna ka gafarta mana wal walidaina da kuma iyayen mu wal masabaqana bil imani da wanda suka rigaye mu da imani magafiratan azaman wato gafara cikakkiya walil muslimina ka gafarta wa musulmai wal muslimati da musulmai mata wal mu'mini da mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata al ahya'u minhum wal amwati rayayyu daga cikin su da kuma matattu Allahumma ya Allah man ahyaytahu minna wanda duk raya shi cikin mu fa hayhi alal imani ka raya shi akan imani wa man tawaffaitahu wanda ko duk ka dauki ransa daga cikin mu fatawaffahu ka dauki ransa alal islam yana kan turba ta musulunci wa asqidna kai mana ka datar da mu bilqa'ika wato da saduwa da kai waɗayyibna ka kyauta ka tsarkake mu lil ga mutuwa waɗayyibu lana shi ma ka tsarkake su lana ka tsarkake shi lana gare mu waje alfi rahatana ka sanya cikin sa rahatana akwai hutu mu masarratana da kuma wato mashakatan mu suma tasallimtu daga nan waje sai kai sallama kai mai yin sallah wayan kanat salatu ala mar'atin in ko sallan nan da ake na jana'iza akan mace ce kulta sai ka ce Allahumma ya Allah, innaha amatika lallai wannan kuyanganka ne, sun matamada sai ka ci gaba bi zikiri ha alatta anisa, kana ambatanta alatta anisa akan matantaka, gaira annaka sai dai cewa kai lata kulu ba za ka cewa Abdul haka canza mata zaujan miji khairan min zauja daga mijinta na duniya ba, li'annaha domin ita katta kuna za ta iya zamantowa zaujan mata fil jannati a cikin aljanna li zaujiha fid duniya ga mijinta a nan gidan duniya. na gidan duniya wani sa'ul jannati matan aljanna maksuratin wato sun taƙaitattu ne ala azwajihin akan mazajensu na gidan duniya la yabari na bihin badala ba sa neman a canza musu su wayan adrakta janazatan idan ka riski jana'iza walam ta'alan sannan baka san azakarin shin namiji ne au unsa ko kuma mace ne ko kuma mace ce ake sallata ba kulta to sai ka ce Allahumma ya Allah inna ha lallai wannan jana'iza na sumatika wato halittanka ce sun mata ma da sai ka ci gaba bi zikirin ha alattane su kana ambaton wannan alattane su akan matantaka li'anna nasmata domin in kace an nasmatu tashmul tana kunshe da azzakar namiji wal unsa da mamace wayan kanata salati idan wannan sallah da ake ala dibla kan karamin yaro ne ulta sai ka ce ma ta kaddama kulta ma ta kaddama mina niyyata zaka faɗa abin da ya gabata na daga niyya wa takbiri da kabbara wa du'a da addu'a gaira annahu sai dai shi yustahabba an so an ta kula kace ba da sana'i bayan ya goma Allah da kai wa salatu da kuma salati alan nabi akan annabi sallallahu alaihi wa sallam kace Allahumma ya Allah innahu abduka wannan bawanka ne wabna abduka dan bawanka anta khalaqtahu kai ka halice shi wa razaqtahu ka azurta shi wa anta amatahu kai ne ka kashe shi wa anta tauhi kai ne kuma mai rayar da shi Allahumma ya Allah ya ji alu ka sanya shi liwalidaihi ga iyayen shi ya kasance salafan wato marigayi wa zukuran da ajiya wa farkan da kuma wato ɗan share fage wa ajaran da kuma lada gare su kafin rasuwansu wa sakil bihi mawazinahuma sannan kuma ka nauyaya bihi da shi wannan yaro mawazinahuma wato ma'aunin waɗannan iyaye nashi wa a'azim bihi ka girmama bihi da shi wannan yaro ujura kuma ladan waɗannan iyaye nashi wala ta harimna kada ka hana mu wa iyahuma da iyayen nan nashi ajrahu ladan shi wala tabtina kada ka fitine mu wa iyahuma da iyayen nan nashi ba'dahu bayan shi Allahumma ya Allah alhiqihi ka sadar da shi bi salihi da kyawawan salafil mu'minina wato wanda suka rigaye mu na mu'minai fi kafalati Ibrahim wajen rauda wajen wato reno na Annabi Ibrahim wa Abdul ka canza masa darin gida khairan min darihi wanda yafi wannan gida nashi wa ahlan da kuma iyalai khairan min ahlihi wanda suka fi iyalan shi wa afihi ka bashi lafiya ka kiyaye shi min fitnatil kabari daga fitina nan na kabari wa min azabi jahannama da kuma azabin wutan jahannama ta qulu zalika kana fadin wannan bi isri kulli takbiratin a karshen kowace kabbara sun wata qulu kana fada ba da rabi'ati bayan na hudu kana cewa allahumma ya allah aghfir li aslafina ka gafarta mu wanda suka gaye mu afradana suka shige gaban mu wanda suka rasu kenan waliman sabakana da kuma wanda suka ragaye mu bil imani da imani Allahumma ya Allah man ahayaita hudu wanda ka rayar da shi min na a cikin mu ahayihi ka rayar da shi al imani akan imani wa man tawaffaita hu min na wanda ko ka dauki ran shi daga cikin mu fa tawaffahu ka dauki ran shi al islam yana kan turba na musulunci wa gafir ka gafara talibul muslimina ga musulmai maza wal muslimati da musulmai mata wal mu'minina da mu'minai maza wal mu'minati da mu'minai mata al ahya'i rayayyu minhum daga cikin su wal amwati da kuma matattu sun matasallim sai kai sallama wallahu alam Allah shine masani babu siyani wannan babu zai magana akan azumi wasu ramadana azumin wata ramadana faridatun wannan farilla ne ya yana tabbata bi kamalin sha'aban da cikan watan sha'aban aw bi ru'yati adalaini ko kuma da ganin nan na adalai guda biyu lil hilal ga jinjirin wata aw jama'atin musrafida ko kuma jama'a wanda suka kasance masu yawa suka ga jinjirin wata na ramadana to wannan azumi ya tabbata wa kazalika hakan nan ma wato fil fitri wajen buɗe baki in an gama azumi wa yubayyitu siyamu fi awwalihi ana kwana da niyyan azumi fi awwalihi a farkon shi walaisa alaihi albayatu da ya kasance akan mai azumi ya dinga maimaita niyya ba fi baqiyatihi a sauran ranaku na azumi wa yatimmu siyama yana cika wannan azumi ila laili zuwa dare domin sunnati yana daga cikin sunna ta'jilul fitri gaggauta buɗe baki wa ta'khirus suhur da kuma jinkirta suhur wa haizu sabata shaharu duk lokacin da aka ce yau ga wata ya tabbata qabla alfajr gabanin fitowar alfijir to wajaba samu azumi ya zama wajibi wa in lam yathbut in bai tabbata ba illa ba'da alfajr sai bayan fitowar alfijir safiya ta yi sai aka ji labarin an ga wata wajaba imsaku kama baki ya zama wajibi wala budda kuma babu makawa min qaza'i zalika al na rama azumin wannan rana din wanniyatu qabla subuti shahari yin niyya gabanin tabbatan wata ba'ilatun wannan ɓatacciya ne hatta yau da a ce launawa da a ce mai azumi zai yi niyya kablar ru'yati gabanin a ga wata suma azba sai ya wayi gari lam ya akul bai ci ba wa lam yashrab bai sha ba suma tabayyana lahu sai ya bayyana gare shi anna zalikal yawma lallai wannan rana min ramadana yana daga cikin kwanaki na ramadana to lam yujzihi wancan niyyan da ya dauka bai isar mishi ba me zai yi wa yin suku sai ya kama bakin shi anil akali kada ya ci wa shirbi kada ya sha fihi a cikin wannan yini na ramadana li hurmati shahri saboda alfarma na wannan wata din da girman wannan wata wa ya qadiyahu sai ya biya wannan rana din wala yusam yawm shakki yawm shakki ba a yin azumi a ranan da ake kokonto cewa ramadana ne ko ba ramadana ba wai sai ayi wannan azumin li yuhta da bihi min ramadana domin a sadar da shi da ramadana in ramadana ne shikenan an ci to ba a yin wannan wa yajuzu siyamu wa amma ya halatta fa a azumce yawmin shakki li tadawir ga mai yin azumi na nafila wa nazar da kuma mai yin azumi na bakance shine azumin da ya alƙawarin zai yi idza sadafa idan ya sadi cewa wannan rana din yawmin shakki ne wa yasabu mustahabi ne al'insaku mutum ya kama baki fi awwalihi a farkon ranar da ake kokonto liyata haƙaƙan nasar ru'uya domin mutane su tantance ganin wannan wata ɗin. Fahimtar ta fa'ar naharu idan rana ta ɗaga, walam ta zan ru'uya sannan kuma ganin wata bai bayyana ba, aftarar nasu to mutane su ci gaba da cin abinci. Wala yi ba zai karya azuminsa ba manzara a huƙai'un wanda amai ya rinjaye shi. illa an yi alija kurujahu sai dai inda ya ganganta fitowar shi fa alaihi alqaba'u zai yi ramako a wannan waje din wala yubdiru man ihtalama wanda ya mafarki a ranar ramadana sai ya mafarki to wannan ba zai karya azumin sa ba wala man ihtajama hakan wanda aka masa kaho ba zai karya azumin sa ba amma wa tukrahu makruhi ne alhijamatu mutun yayi kaho dinin maribi ga mara lafiya khifatar tagayyir domin jin tsoron tagriri wato shiga garari shine wato shiga wani yanayi mai tsanani wa min shurudi sihhati sawmi yana daga cikin sharuɗan ingancin azumi anniyatu mutum ya daura niyya as-sadiqatu wanda za ta rigaya lil fajr kafin fitowar alfijir sawa'un daidai ne kana faradan shin wannan azumi na farilla ne aw nafilan ko kuma azumi ne na nafila wan niyyatul wahidatu yin niyya guda daya kafiyatun ta isar ma fi kulli somin cikin kowane azumi wanda ya jibuta ta bi ahu ya zamto wajibi a bibiyi wannan azumi din ka siyamu ramadana kamar azumin watan ramadana wa siyamu kaffaratun da kuma azumin kaffara na azhar wato kaffara na zihari wal qatl da kuma kaffara na kisa wan nazar da kuma azumi na na alkawari allazi awjabahu al mukallaf wanda baligi ya dora ma kanshi ala nafsi akan kanshi wa amma siyamul masrudu amma azumi wanda ake yayyanke shi wal yawmul ma'ayyin da kuma rana ayyananniya kaman kowanne monday ko kuma kowanne alhamis to fa labudda babu makawa min tabyiti na kwana da niyya fi kulli lailatin a kowanne dare wa min shurudi sihhati sawmi yana daga cikin sharuɗan ingancin azumi an niqa'u samun tsarki min damil haidu daga jini na haila wan nifas da kuma jini na aihuwa fainin kada damul haidi idan jini na haila ya yanke wannan fasu da na diki qabla al-fajr gabanin fitowar al-fajr walau bil hazatin koda da kiftawan ido ne to waje ba alaiha sawm zalika al azumin wannan rana ya zama wajibi kan wannan mata din walau lam tagsil ko da bata yi wanka ba illa ba da alfajr sai bayan alfijir wata adin niyya ita kuma mai wannan larura tana maido da niyya idan kada ta tabu'a idan ta yanke wannan azumi din bilmarar ta dalilin rashin lafiya wal haidu ko kuma haila wani fasu ko kuma biki wa shiri zalika da makamantan wannan sai azumi ya yanke to in ta zo dora wannan azumi za ta dawo da niyya sabo a kan shi wannan shiru da sai hatu sauni yana daga cikin sharaɗin ingancin azumi al'aqal shine hankali faman la aqala lahu wanda babu hankali gare shi kalma jununi kamar mahaukaci wal mugma alai ko kuma wanda ya suma to wannan la yasihu min husawm azumi bai inganta gare su ba fi tilkal hala a wannan halin da suke wayajibu amma wajibi ne alal majnuni akan mahaukaci idza ada ilaihi aqalahu idan hankalinsa ya dawo wano ba da sinina ko da bayan shekaru ne to wajibi ne gare shi an ya kabila ya rama ma fatahu abin da ya shige mishi min sawmina daga azumi fi hali jununihi a lokacin da yake hauka wa misluhu misalin sa almugma alai wannan wanda hankalin sa ya tafi idza afaka idan ya farfado to shi ma zai dawo da azumin sa wa min shurutis sihhatis sawm yana daga cikin sharuɗan ingancin azumi tarkul jima'i barin jima'i wal akli da ci wa shirbi da sha a lokacin yin azumi faman fa'ala duk wanda ya aikata ɗaya daga cikin wayannan abubuwa guda uku fi harin ramadana a cikin yinin ramadana muta'ammidan da ganganci min gari tawilin babu wani fassara ko tawili karibin makusanci wala jahalin babu wani jahilta da yayi falayil qaba'u ramako na kan shi wal kafaratu da kafara wal kafaratu fi zalika kulli kafara akan wannan dukkan sa shine it'amu 60 miskinin mutum ya ciyar da miskinai 60 muddan kowane miskini a bashi muddin nabi guda daya bi muddin nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa afdal ciyar wannan shine yafi wallahu ya samu ayi kafira yayi kafara bi ikra qabatin mu'minatin ya yanta bawa mumini ko baiwa mumina aw bi siyami sharen ko kuma yayi azumin wata biyu mutata da ainu mai bibiyan juna wa ma wasala min ghairi fannin duk abin da ya sadu ba ta baki ba ilal harki zuwa ma zuwa makogoro min uzunin ta kunna ne aw an ko kuma ta hanci aw na bi zalika ko makamancin wannan walau kana bakuran koda koda hayaki ne na tirare to fa alayhi qada'u zai yi ramakon wannan azumin fakat kadai wa mislul balgham misalin irin wannan ma albalgham majina almumkin daruhu wanda yake yiwa a tofar da ita sai ba a tofar ba aka haɗiye to wannan shi ma za a rama azumi guda ɗaya wal ghalib min al marmalat wanda ko wajen kurkurar ruwa sai ya rinjayi ruwan ya rinjaye shi wasu ku da suwaki wa kullu ma wasala da dukkanin abinda ya sadu ila al ma'iddati zuwa ga uwar hanji walau bi hukunatin ma'i'atin koda da al hukuna ma'i'a rure na ruwa wanda aka yi ba ta baki ba amma ya isa zuwa ga uwar hanji to shi ma wannan zai arama wannan azumi guda ɗaya kaza haka wa kaza haka nan man akala ba da shakkihi wanda ya ci abinci bayan yayi kokonto fil fajr cewa alfijir ya fito ko bai fito ba malam yace laisa alaihi fi jami'i zalika babu komai akan wanda muka lissafo din nan ilal qada'u sai dai ramako wala yalzumu hul qada'u fi galibin min azbabi amma ka sani bai lazumce shi ba al qada'u mutun yayi ramako fi galibin min zubabin wanda wanda kuda ya rinjaye shi har ya shige cikin makogoran shi aw gubar dariqin ko kuma kuran kan hanya har ya shige cikin makogoro aw daqiqin ko kuma gari aw kailin ko kuma aw kailin jinsin ko kuma wajen awon abin da siminti lisani ihi ga mai sana'an wannan din to babu kuma a kan shi wala fi hukunatin min ihlilin hakan nan kuma inda aka yi mutum allura allura wala fi dunin ja'ifa hakan nan kuma mai wanda yake naso ya shiga har cikin jiki to wannan duk babu kuma a kansu waya juza amma ya halatta lissa'imi ga mai yin azumi aswaku yin aswaki fi jami'in hari a dukkan yinin sa wal marmarat ya halatta ma yayi ta kurkuran baki lil adashi saboda tsaban kishin ruwa saboda ya samu sanyi a jikin shi wal izbahu bil janabati ya halatta ma mai azumi ayya waye gari da janaba nawa ya waye gari da janaba wato bai warware azumin sa ba wal hamilun to mai ciki kuma Iza khafat idan ta ji tsoro alama fi batniha akan abin da ke cikin cikinta ta ji tsoron ta gayyaran shi aftarat sai ta sha ruwa wato bi ma'ana ta karya azumi walam tut'im kuma ba za ta ciyar da kowa ba waqiqa wa karkila amma wani zance ya ce tut'imu sai ta ciyar madadin wannan azumi din wal murbi'u mai shayarwa idza khafat idan ta ji tsoro alawal alawalidiha akan wanda take shayar da shi ta ji tsoron zai ta gayyara saboda babu nono walam ta ji sanan ko bata samu mantasta ajruhu wanda za ta bada kwangilan shayar da wannan yaro ba awalan ya kabil gaira ha ko kuma bai karbi nonon waninta ba afdarar ita ma ta karya azumi wa at'amat ta ciyar na wannan rana din wa kazalika shekul harmi harimu hakan nan ma tsoho alharmi wanda ya gaji shi ma ya ya ciyar kawai idza aftara lokacin da ya karya azumi saboda ba zai iya ba wa misluhu haka nan misalin wannan man farrada wanda yayi ganganci fi qada'i ramadana wajen ramakon azumin watan ramadana hatta da kana alai ramadana akhar har wani watan ramadana ya shigo bai rama wanda ake bin sa ba to shi ma zai ciyar duk lokacin da ya rama wannan azumi din to wal it'amu ciyar wanda aka ce za a yi fi haza kulli a cikin dukkan wannan muddan za a ciyar da muddin nabi ne an kulli yawmin kowane rana kulli yawmin ya tabiyahu duk ranar da yayi ramakon sai ya ciyar kuma da madinnabi wa yastahabu an so lisa'im ga mai azumi kaffu lisanihi ya kama harcen shi wata ajila an so gare shi ya gaggauta qaba'u ma fi zimmatihi rama abin da ke wuyan shi mina sawmin daga azumi wata tabu an so kuma ya bibiyantar da azumin in yana ramako ya bibiyantar da su kada ya yayyanke su wa yasta ba an so sawmi yawm arfatin ay azmi ranan arfa da gairil hajji ga wanda baya hajji wa sawmi ashar zulhijja da kuma yin azumin kwana goma na zulhijja wal muharram wa rajab wa sha'ban da an so ay azmi a cikin wayannan wa salatata ayyamin an so yin azmi guda uku min kulli shaharin a kowane wata wa kariha malik imam malik ya karhanta ya ce makaruhi ne an takuna wayannan kwanaki ukun su kasance albiba wato cikin fararen kwanaki lifirarihi mina tari domin ya guje ma iyakancewa fararen kwanaki su ne ranar sha hudu sha biyar sha shida waka za hakan nan kariha makaruhi ne siyamu sittati min shawwal ya azumin kwana shida na shawwal mukhabatan domin jin tsoron an yi hika hal jahil kada jahilai su riskar da wannan azumin bi ramadana da azumin ramadana wa yukrahu makruhi ne zawq milhin dan anan milhin wato gishiri lissa'im ga mai azumi fa in qala in ku har ya dandane gishiri to majjahu ya tofar da shi ba komai wala yasul ila halqihi minhu shay'un babu abin da ya kai ga wato makogwaran shi to wannan falasha alai babu komai akan shi makaruhi ne kuma mukaddimatul jima'i abinda da zai gabatar da jima'i magabacin jima'i wato abinda zai kai ga yin jima'i wannan makaruhi ne lissa'il ga mai azumi kan kudrati kaman sumba wal jasati da shafan jiki wal nazarul mustadam da kuma kallo madawwami wal mala'abati da wasa in ulimati salamatu min zalika in har aka amince cewa za a iya kubuta ba a kai ga yin jima'i din ba to wannan makaruhi ne wa illa in ko babu wani amincin cewa ba za a yin jima'i dan an soma wannan ba to haruma haramun ne alaihi a kansa zalika wannan gabaki daya lakin nahu sai dai a wannan lokaci in arza in har mazi ya fito ta dalilin muqaddimatul jima'a in amza min zalika fa alaihi qaba'u fakat to zai rama wannan azumi na wannan rana wa in amna in ko ta dalilin wasa ko madawamin kallo da sauransu sai harmani ya fito daga shi wannan wanda ya yi wannan aiki to ba laifin kazawar kafara zai rama ko kuma zai kafara wa qiyam ramadana mustahabbun muraggabun fihi tsayuwar ramadana shine sallar ashan mustahabbun wannan mustahabi ne muraggabun an yi kwadayi mutum ya dinga yi qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man kama ramadana duk wanda ya tsaya a watan ramadana imanin yana mai imani wata saban yana mai neman lada daga wajen Allah gufira an gafarta lahu gare shi ma takaddama abin da ya gabatar min zambihi daga zunuban shi wa yastahabba an so al infrad bihi mutun ya kadaiti yayi shi shi kadai in lam tu'addil al masjida in dai ba za a wofantar da masallaci ba